أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن مما أوقع الناس في الشرك في قديم الزمان وحديثه والذي لا بد من بيانه هو الغلو في قبور الصالحين الذي يسيرها أوثانا تعبد من دون الله روى, المال روى إمام مالك ابن عنس في موطعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ولابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى قال مجاهد كان يلت السويق لهم فمات فعكفوا على قبره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يلت السويق للحاج أخرجه البخاري في تفسيره وعنه رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والصرج أخرجه أهل السنن إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها يعدي إلى إبادتها ومن عجل ذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ولا يلعن إلا على الكبائر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور أخرجه أحمد في مسنده في القبور أنواع منها ما هو سنة وهو زيارة الاتعاذ والدعاء للموتى ومنها ما هو بدعة وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ومنها ما هو شرك وهي زيارتهم لدعاء الموتى واستنجادهم واستغافتهم إياظا بالله اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا آمين وأصله أئمتنا وولاة أمورنا آمين واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ولزيارة القبور أحكام تخصها وهي موجودة في مزانها dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ƴan uwa yana daga cikin abin da ya jefa mutane a cikin shirka mafi haɗarin haɗurɗura duniya da lahira hadarin da babu hadarin da ya kai shi bala'i da musiba zunubin da babu zunubin da ya kai shi ballantana ya tsare shi zunubin da dukkan yalwar Allah da fadin rahamarsa amma tare da haka ya ci alwashin duk wanda ya mutu yana yi babu shi babu shi babu shi babu shiga gidan rahamarsa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' da ɗaya Allah baya gafartawa ga wanda ya mutu ya ne masa shirka amma yana gafarta zunubin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna lallai ku sani duk wanda yake wa Allah shirka babu shi babu aljanna Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu nar kuma makomarsa ita ce wuta wa ma lidh-dhalimin min ansar kuma hakika azzalimai ba su da mataimaki zunubin da Allah ya ce wa man yushrik billahi faka annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih duk wanda yake wa Allah shirka hadarin da ya jefa kansa kamar a cillo shi ne daga sama ya silmiyo yayo ƙasa tsuntsaye su rinka bin sa suna fuffuzgan naman sa ko ya fado akan dutse ya tarwatse ko ya fada a cikin teku ko ma ya fada a duk inda zai fada wannan shine a misalin da hankalin dan adam zai iya lura da shi kai ka ce kamar misalin hadarin jirgin sama wanda dukkanin mai tunani da dukkan wanda ya san abin da ke kaiwa yake komowa a rayuwa ya san cikin dangin haɗurɗura da suke salwantar da rayuwa a yau babu ya kamar hadarin jirgin sama to shirka misalin ta misalin hadarin jirgin sama ne hadarin da in an yi shi zai wahala ka samu wanda ya rayu cikin sau ɗari idan an yi haɗarin jirgin sama sau casa'in da takwas za ka samu duka mutanen rayuwarsu ta sarwanta shirka ita ce haɗarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba don haƙurinsa ba ba don ya yi alkawarin akwai wata rana da ya tanadi a ita zai yi sakayya ba da kalma ɗaya tatta shirka ta ci ta ruguza duniya baki ɗayanta takadu samawatu yatafattarna min وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا الله يكي كرز يكي رجيوا sama ta kyakkece ta tsatsage ta yi bindiga ƙasa ta zazzabtare ta buɗe ta wargaje ta girgiza duwatsu su narke su zamo toka ko su zama tamkar ruwa an da aulin rahmani waladai in an ce Allah yana da ɗa to wannan shirka ya ‘yan uwa da dukkan girman haɗarinta da musibar da ke cikinta da mummunan makomar mai yinta na daga cikin abubuwan da suke kai mutane zuwa gare ta a yau shine wuce gona da iri wajen mu'amalanta kaburburan mutanen kirki a da hakan ya faru a yanzu ma kuma yake maimaita faruwa tare da na yanzu ya canja salo ya ma wuce abin da mutanen da suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya faɗi dukkanin abubuwan da mutanen da suka gabace mu suka yi na kafirci wanda ya ja Allah ya yi fushi da su sai ce za ku yi irin nasu kuma sai kun wuce su a da an bauta wa kaburbura da sunan waliyai da sunan shehunnai kuma a yau ma ana irin wannan bautar sai dai mutanen da za ka ga idan za su je kaburburan shehunansu ko waliyansu duk da abin da za su je su yi mara kyau ne na shirka amma sukan tafi da natsuwa sukan tafi suna kuka sukan tafi suna alhini amma mu mutanenmu a yau ba haka ma suke ba biki suke yi su yi sababbin kaya shi shehun ya a buga masa ganga ya naɗa rawani ya hau abin hawa yana tunƙaho yana isa da haka zai taka ya je makabartar ya haɗa maza da mata suna kiɗa suna rawa ana shan kayan maye ana masha'a ka tambayi labari a Kano budurwa nawa aka lalata budurcinta a bikin waliyai Allah kaɗai ya sani ka tambayi labari ga waɗanda da suke yi suka tuba faɗan daba da kashe rawuka nawa aka yi da sunan waliyai ma'ana bikin zuwa makabarta wanda ake yi shekara-shekara kai ka ce wannan abu abu ne wanda addinin musulunci bai yi magana a kansa ba ko shakka babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne duk abin da zai faru na lalacewar al'ummarsa sai da Allah ya haska masa kuma sai da ya gaya mana kuma sai da ya gaya mana ga mafita idan irin waɗannan abubuwa sun faru in abin alkhairi ne manzo Allah ya riga ya gama mana bayanin sa in na sharri ne kuma ya riga ya gama haskaka mana shi da gaya mana mafita idan mun samu maka ba a yi to kenan kana nufin annabi yayi addu'a da babu ita ya nemi tsari da abin da ba zai faru ba ba zai yi ba an bautawa kaburburan annabawa an bautawa kaburburan salihan bayi an bautawa kaburburan waliyai to shi manzo Allah yake cewa Allah karkasa na wa kabarin ya zamo abin da za a rinka bautawa wannan ya nuna yin hakan ba daidai bane inda bautar kabarin annabi daidai ce inda bautar kabarin waliyi daidai ne maza Allah ba zai nemi tsari ya ce kada Allah ya sa aiwa nasa haka ba bal da sai ma ya ce ku yi amma dukkanin wata hanya da za ta kai mu ga shirka ko mun girmanta ko mun kankanta ta babu wacce manzo Allah bai haska mana ba kuma ya toshe mana ita da haka manzo Allah ya ce ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunkin da za a rinka yi wa bauta kalmar wasan duk wani abu da ake bautatawa wanda malamai suka ce bambancinsa da sanam sanam shine abin da asalinsa bai da rai butun-butumi ne aka kirkira aka gina shi ya zama ake masa bauta ta wannan shi ake kira da sanam amma watan abin da yake asalinsa mai rai ne amma daga baya kuma aka mai da shi wani abu ake masa bauta ko dai bayan mai ran ya mutu aka yi hotonsa ko bayan ya mutu aka gina shi ko aka sassaka shi ko aka zana hotonsa ana masa bauta to wannan shine wasan da wasanu da sanamu dukkaninsu abubuwan da ake musu bauta ne koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Allah karka sanya kabari na ya zama haka. Ibn al-Qayyim al-Jawziya a cikin litta a cikin waƙoƙinsa nuniya ya ce, tabbas ku Allah ya karɓa addu'ar manzan Allah wannan. Bai bari an bauta wa kabarinsa ba irin yadda ake bauta wa kaburburan sauran annabawa da sauran waliyai. Allah ya tsare inda kabarin annabi yake. Ibn al-Qayyim ya ce, fa jaba rabbul alamin du'a'ahu wa ahatahu bi thalathatil judrani Allah ya amsa wa manzon Allah addu'arsa sai yasa aka kange kabarin sa da katangu guda uku yanzu duk wanda yake zuwa aikin haji ya je ziyara Madina bai isa bai ce maka zahirin kabarin Annabi yake kallo Allah madaukakin sarki bai bar wannan damar ba sabanin sauran kaburburan annabawa wanda aka bar su a buɗe kana iya zuwa ka gansu bal ma wannan ita ce hikimar da malamai suka ce tun asali Allah bai bari an ɗauki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan wafatinsa an kai shi makabarta ba don gudun kada a yi masa haka. Tsaron farko da Allah ya fara bashi shine ya bashi zakakuran sahabbai masu tauhidi masu aqida duk inda suka ga wani abu da zai jawo shirka suna kokari su kauda shi bishiyar da aka yi bai'atul ridwani a karkashin ta wadda Allah ya yabi annabi ya yabi sahabbai ya shi musu albarka sakamakon wannan aiki da suka yi a cikin suratul fati yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yadda da mu'minai lokacin da suka yi maka mubaya a karkashin bishiya wannan bishiyar a zamanin sayyidina Umar sai mutane suke zuwa suna cincirin da yin sallah a gefanta wasu ma suka fara tsinkan ganyenta Umar ya sa da daddare aka je ba wanda ya sani aka sare ta aka baje ta aka badda ita da yawa daga cinta da in suka zo sai dai su dibi-dibi su ce da dai a nan muke ganin ta amma yanzu ba mu san ina take ba wani ya ce da dai a can take da dai a can take duk wannan Allah yayi ne dan ya tsare al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga me shirka ya saman masa da zakakuran sahabban da basu ci amanarsa ba sabanin sauran sahabban annabawa wanda zaka ga bayan shudewar annabawan su ne suke fara rikita da lalata addinin da annabawan suka zo musu da shi sayyidina Umar ya zo aikin haji ya zo zai yi ɗawafi ya zo daidai inda dutsen hajarul aswadi yake wanda kowa ya san meye dutsen hajarul aswadi asalinsa daga aljanna Allah ya sa aka ɗauko shi aka kawo shi duniya lokacin da Allah ya sauke annabi adamu a duniyan nan annabi adamu ya tarar da duhu domin duniya cikinta akwai dare akwai rana aljanna kuwa babu haka to idan dare ya yi adamu yakan samu kansa cikin damuwa saboda duhu sai Allah ya sa aka ɗauko dutsen hajar al'aswadi sai aka sauko masa da shi duniya idan dare malamai suka ce dutsen sai ya haska dukkanin yankin makka sai kaga karamar da rana ne ba ma da daddare ba wannan dutse ne mai albarka ko shakka babu ba wanda yake jayayya ko musu da albarkar wannan dutse wannan dutse sakamakon zunubin mutane yau da gobe yasa ya dasa shi har ya zamo bakin irin har ma ake ce masa hajarul aswad bakin dutse amma asalin safari ne tas saboda su kayan aljanna haka Allah ya yi su abin da ke lalata su shine zunubi matukar za a kawo kayan aljanna ko ina ne kuma a rinka zunubi a wajen to sai ya lalace da haka wannan shine sanadiyar lalacewa wannan dutse wannan dutse lokacin da annabi Ibrahim ya gama gina Ka'aba ya manna shi a jikin ɗakin Ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo dawafi cikin sunnarsa idan ya kewaya yazo daidai inda dutsen yana taba shi ya sumbance shi ko ya sumbance shi da bakinsa manzo Allah ya kasance yana yin haka a gaban sahabbai saboda ya riga ya kafa aqidar tauhidi da kadaita Allah da sanin illa da bala'in shirka da haka ba wani sahabi da annabi yake jin cewa zai zo ya rungumi wannan dutse dan ya nemi biyan bukata a wajen dutsen to amma da zamani ya fara tafiya manzo Allah ya bar duniya Abubakar ya halifanci ya wuce da Umar ya zo aikin hajin Umar na farko an ci manya-manyan garuruwan kafirai da yaƙi sun shigo musulunci da Umar ya zo zai yi ɗawafi sai ya tsaya daidai inda dutsen Hajarul Aswad yake ya ɗaga murya ya ce na san kai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa wallahi ba dan na ga manzo Allah yana taba ka ba ba abin da zai sa in taba ka malamai suka ce ba Umar ba da dutse yake ba a'a abin da ake cewa ruwa cikin cokali ne ya ishi me hankali wanka kuma abin da ake cewa ne kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake larabawa suka ce iyaki a'ani fasma iya jara ma'ana ka yi magana da wani amma ba tare da ka fuskance shi ba umar da mutane yake ma'ana ku sani a musulunci babu wani dutse da za a je wajensa don neman albarkarsa babu wani dutse da za a je wajensa don neman biyan bukata a wajensa babu wani dutse da yake da ikon amfanawa ko yake da ikon ya tsare ka daga cuta a'a Allah kaɗai shi yake da wannan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin kada ka kuskura ka ka kira wani koma bayan Allah wanda kowaye wannan wani ma la yin fa'uka ba zai amfanar da kai ba wala yadurruka ba zai iya kawar maka da cuta ba fa in fa'alta in ku kai haka fa innaka idan min adh-dhalimin wallahi ka zama cikin azzalimai ma'ana ka zama cikin mushrikai inna shirka la zulmun azim to da haka kaburbura da da yawan mutane a yau suke kwasa jiki suke tafiya zuwa gare su suna zuwa ne da nufin neman biyan bukata ko da nufin neman tsari daga cuta wanda wannan shirka ce kowaye a cikin kabarin kai masa haka yanzu ka mai da kabarinsa ya zama gunki ba shi ne gunkin ba kai ka ɗauke shi a matsayin gunki in shi bai yarda ba da haka wannan shi ne abin da manzo Allah yake roƙa wa kansa Allah kar ka sa kabari na ya zama gunkin da ake wa bauta kuma Allah ya karba bayan shudewar zamanin sahabbai shudewar zamanin tabi'ai shudewar zamanin atba'u tabi'in abubuwa sun yi ta faruwa amma dai har yanzu addu'ar manzon Allah tana nan tana aiki Allah ya ki ya bar wannan waje mai daraja mai martaba ya fada hannun masu shirka shi yasa zaka ga har yanzu jami'an tsaro ne suke tsare wannan waje da ka zo kayi abin da shari'a ta ce ayi na sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sai a ce to matsa ka gama abin da shari'a ta ce ba a lazumi a wannan wajen ba a jan carbi a wannan wajen ba a rubuta wata waka a je a karanta a wajen ba a rubuta wani wurdi a je a karanta a wajen manzo Allah bai koyar da wannan ba in ka da wannan addini ne ƴaƴansa za a fara gani sun masa iyalansa za a fara gani sun masa sahabbansa za a fara gani sun masa ba wata rana da nana Fatima ta taba daukan carbi ta je kabarin manzo Allah tana lazumi babu wata rana da sayyidina Ali ya taba daukar wata waka ya je gaban kabarin manzo Allah ya rera babu wata rana da wani daga cikin sahabbai ko ahlul baiti ya je gaban kabarin Annabi dan yi addu'a babu daka duk wanda yayi a yau ƙarya yake yi shirka yake yi bid'a yake son zuciya yake ba Allah ne yake ayi ba wannan ne in an faɗa sai su ce ba a san annabi kuma ƙarya ne idan kun ce wannan shi ne san annabi kenan yanzu ku kuke san annabi wa'ancan ba sa san sa iyalansa sahabbansa matansa ƴaƴansa su ba sa san sa tunda ba su yi ba in ku kun yadda sun fi kowa san sa kuma ba su yi ba to mu irin tasu soyayyar muke so ba taku ba wannan ita ce soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaskiya kuma wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tabbatar a duniya Nana Aisha take ba da labari cikin matan annabi guda biyu akwai waɗanda sun yi hijira zuwa Habasha. Ummu Habiba Ramla bintu Abi Sufyan kenan sai kuma Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya waɗannan mata ne biyu daga cikin matan annabi ya bar duniya sun masa takaba. Aisha ta ce lokacin da annabi ya kwanta cutar ajalin da bai tashi ba waɗannan matan suna kewaye da shi sai suke hira domin su sun taɓa zuwa Habasha, Habasha garin Kiristoci ne sun ga yadda ake wa coci, idan mutumin kirki ya mutu sai a binne shi a coci, sai a zo a yi hotuna a coci, sai suke cewa in annabi ya rasu ina ma a yi masa abin da muka gani a Habasha a wata coci wacce ake kira da suna Mariya, Aisha ta ce annabi yana jin zafin rashin lafiya su ma yake, amma ya firgigid ya farka. Sai ya ce Allah ya tsine wa Yahudawa da Nasara, don sun riƙi kaburburan annabawansu da mutanen kirkinsu sun mai da su masallatai idan mutumin kirki ya mutu a cikinsu sai su gina masallaci a kan kabarinsa sai su zo duk su hotuna sai manzo Allah ce ula'ika sharrul khalqi inda Allah waɗannan su ne mafi munin halitta a wajen Allah Aisha ta ce annabi ya faɗi haka ne don ya ja kunnen waɗannan matan nasa da sauran al'ummarsa amma yau kai ka zo da sunan annabi ka gina kabari a masallaci a makabarta a kan kabarin shehuwa ne kowa ne kowa ne wani wajen ma shurin ƙasa ne ba kabarin saboda a damfari mutane sai a gina masallaci a ce kabarin wali wane ne shekara ɗari kaza da mutuwarsa daman ya ce ba mai gane shi sai wali ɗan uwansa yanzu kaga ya naɗa wa kansa walittaka kuma ya cuci mutane ya tace filin mutane ya gina kabari akan shuri kuma ya ɓatar da bayin Allah na gari saboda ƙaunar da bayi suke wa Allah ta gaskiya ƙaunar da suke wa manzan Allah ta gaskiya amma kuma sun fada hannun macinta 'yan damfara marasa tsoron Allah mutanen da kullum ba abin da ke gabansu sai abin da za su samu na duniya amma tunanin lahirarsu ko lahirar wani ba ita ce a gabansu ba kullum wasa da hankalin al'umma yau ka zo da wancan curin dutse ka ce daga ina ka samu yau ka zo da wancan isga ka ce daga ina ka samu yau ka zo da wancan faskare ka ce daga ina ka samu wannan shine addinin musulunci wannan shine addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida fushin Allah ya tsananta da duk mutanen da suke mai da kaburburan annabawan su su zamo masallatai wannan fa ana magana akan annabi ma abinda wannan yake nunawa in a ce za ka yi shirka da mutumin kwarai Allah ya kyale to kai ka san cikin mutanen kwarai annabawa su ne lamba ɗaya amma ko da annabi kai shirka Allah baya kyalewa kai ba wai kai shirka da annabi ba wallahi ko annabin ne ya shirka Allah ya ce ba zai kyale shi ba walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah ya ce da manzonsa tare da ya san annabinsa ba zai taba shirka ba yace amma wallahi ko kai na gaya wa duk annabawan da suka gabace ka na ja kunnan su na gaya maka kai ma inda za ku yi shirka sai na ɓata ayyukanku duka wala takunanna min al-khasirin kuma sai ka zama cikin hasararre tababban bawa wal iyaz billah daka Allah ce balillahi fa abuduhu ku sani Allah kadai za a bautawa wa kun min ash-shakirin ka zama cikin bayi masu godiyar Allah fara ake irin wannan cin amana da sunan addini al-imam ibn jarir at-tabari ya rawaito da sanadi zuwa ga mujahid ibn jabar a cikin tafsirinsa tafsirut tabari yace mujahidi ya ce game da fadin Allah a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra ubangiji ya ce ku bani labari game da lata da uzza lata da uzza manya-manyan gumakan da ake bautawa ne a makka shine Allah yake tambayar mutanen makka don a tona asirinsu a fallashe su ku gaya min game da lata da uzza wa manata salisatal ukhra da manata cikon na uku wanda kuka zaba kuka ce 'ya'yan Allah ne ko waliye ne ko salihan bayi ne ko jikokin annabawa ne ƙarshe kuka koma kuna bauta musu to shine Allah madaukin sarki ce tambaye su game da su shi lata ɗin wanda shine na farko shine mafi girma lata wanda wasu malamai suka ce mu'annas ne na Allahu idan aka ce Allahu ana nufin Allah na gaskiya kuma lafazin namijin lafazi ne to su kuma larabawan makka mushrikai don su kishiyanci manzon Allah tunda ya ce shi ubangijinsa shine Allah sai suka ce to mu kuma muna da allata allata kamar ta macen Allahu ne a lafazi manzo Allah ya ce ni kuma cikin sunayen ubangiji na akwai al-azizu sai suka ce to mu kuma muna da uzza uzza ta macen azizu ce manzo Allah ya ce cikin sunayen ubangiji akwai manata akwai manata a cikin sunayen ubangiji akwai al-mannan al-mannan sai suka ce to mu kuma muna da manata kaga lata mu'annas na Allahu uzza mu'annas na azizu manata mu'annas na mannanu haka wasu malamai suka ce shi yasa Allah ya dunkule yace in yada una min dunihi illa inasa ba abin da suke kira in suka ki kiran Allah sai gumaka masu sunan mata wa in yada una illa shaytanan maridan kuma a ƙarshe dai shaydan kangararre suke kira domin shi ya zuga su shi yasa su suke wannan aiki a wani kaulin suka ce a'a lata daga latta ya luttu ne latta ya luttu shine yana kwadantawa shi lata ɗin suka ce wani mutumin kirki ne da aka yi a makka tun lokacin jahiliya yakan tara dukiya mai yawa idan an zo aikin haji irin na jahiliya sai ya rinka dafa abinci yana kwaɗanta gari yana ba alhazai irin abin da ake kira a yau da suna sabil abincin kyauta da ake ci a makka in an je aikin haji ko umra da haka yana yin wannan mutanen makka suna ganin sa a matsayin wali salihin bawa mutumin kirki to shine da ya mutu sai suka je suka yi butun butuminsa suka yi hotonsa suka girmama kabarinsa suka koma suna bauta masa wannan shine asalin bautar gumaka a tarihin wannan al'umma idan kuka ka tafi baya can da nisa a zamanin annabi nuhu abdullahi dan abbas cikin hadisin bukhari yace tsakanin adamu da nuhu karni goma akai shekara dubu kenan duk karni ɗaya shekara ɗari ce ka ji wani mutumin kirki ne to amma abin da aka rudar da kwakwalen mutane in ana magana makamanci wannan sai ka ɗauka kamar gunki daban kuma bautar kaburbura daban sai a ce maka gunki ai na kafirai ne su a wajensu nasu ba kafirci bane wanda shi kafirci ba kabila bace ba shi kafirci ba gari bane ba baka cewa ga wani gari dukkaninsa kafirai ne ko gari ne na kafirai a'a sai dai mafi yawan mazauna su zama kafirai amma ba za ka rasa musulmi ɗaya bayan ɗaya biyu ba ba wata kabila da zaka ce duk wannan kabilar kafira ce sai dai ta yi mafi yawan ta kafirai ne amma ba za ka rasa musulmi ɗaya biyu ba da ka shi kafircin ba kabilanci bane ba launin fata bane ba ɗan garanci bane ba shi kafircin aiki ne ko ba ƙuraishe yin kafirci sunansa kafiri amma a yau abin da waɗannan shehunnai da suke batar da mutane ta hanyar sa su bautar gumaka suke yi suna nuna musu aini la ilaha illallah baya kafirci ya za a yi kuce da mu kafirai ya za a yi kuce muna bautar gumaka bayan muna la ilaha illallah ubangiji yace wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun da yawan su ko sun ce sun yi imani da Allah ƙarya suke suna shirka wai wannan ayat da kafirai take ko da musulmai da musulmai take wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin da musulmai take ko da kafirai allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun da musulmai take ko da kafirai la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim luqman yake ga wa ɗansa musulmi ne ko kafiri ashe musulmi yana iya yin kafirci mutum yana iya furta kalmar shahada amma yana shirka haka dole ne mu san wannan da gunkin da kafirai suka bautawa da gunkin da mai tutiyar musulmi ya bautawa duk sunansu ne tumaka da gunkin sakandamin itace da gunkin dodo da kabarin annabi ko salihi ko waliyin duk da aka bauta musu koma bayan Allah sunan an yi shirka sunan an rike su gumaka da haka shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen zamani za ta buya a cikin al'ummata kamar yadda bakar tururuwa take ɓuya a cikin duhun dare a cikin bakin dutse a ƙarƙashin ƙasa ba kowa ke iya gane ta ba kalma nawa sahabbai suka faɗa ta shirka manzo Allah ya hana su yace kar ku sake faɗa wani yazo yace sha Allahu wa shita Allah ya so kai ma annabi ka so yace aj'altani lillahi nidda zaka sanya ni kishiya ga Allah qul ma sha Allahu faqad kace Allah kadan shi ya so sahabbai sukan ce umu nastaghiithu bi rasulillah ku zo mu je mu nemi taimakon gaggawa a wajen manzo Allah manzo Allah da yaje ce la innahu la yustaghasu bi inna ma yustaghasu billah ba a neman taimako da ni da Allah ake neman taimako wata mawaƙiya a gaban annabi tace wa fina rasulullah ya'lamu ma fil gadi manzon Allah yana cikin mu bikin mu yayi armashi wanda ya san abin da zai faru gobe manzo Allah ce da in haza bar wannan magana kar ki sake faɗarta la ya alamu matul gadi illallah ba wanda ya san me yake me zai faru gobe sai Allah wai duk wannan fadan da annabi yake da kafirai yake ko da musulmai amma a zuwa ruɗe ka saboda kana lazumin la ilaha illallah da safi la ilaha illallah da yamma kai duk abin da kaga dama wallahi a'a wannan ba shine addinin gaskiya ba la ilaha illallah tana da ka'idoji tana da dokoki matukar ba kiyaye ka'idojinta da dokokinta ba ya zama furucin baka kawai kake to ta zama daidai da ta fir'auna حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فرعون هاي كلمة شهادة يا تبتر في مسلمين أما تعمل شيء ashe ba far ba furucin bakan kadai ake bukata ba akwai ka'idoji illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai wanda ya san gaskiya ya kiyaye man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi man qala la ilaha illa allah wa kafara bima yu'badu min dunillah man qala la ilaha illa allah mustayqinan biha qalbuhu duk hadisi ne manzo Allah yake faɗa sharuɗan la ilaha illa allah wanda yace la ilaha illa allah kuma ya san ma'anarta wanda yace la ilaha illa allah kuma ya tsare ta wanda yace la ilaha illa allah da gaske har cikin zuciyarsa wanda yace la ilaha illa allah kuma ya kafirce duk wani abin bautar da ba Allah ba to wannan shine la ilaha illa allah gaskiya innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu Ƙul amintu billahi sun mastaƙin wanda yake na yi imani da Allah inda faɗace kaɗai sai a tsaya a nan, amma sai Allah ce sun mastaƙamu sannan suka tsayu, to mece ce tsayuwa? Ashe faɗar kaɗai baya yiwa sai an yi wani aiki. Duk inda za ka ji imani sai an ce wa aminu salihati, ashe imanin kaɗai baya isa. To da ka furucin la ilaha illallah kaɗai baya mai da kai musulmi, baya mai da kai mumini, sai in ka san me ma'anar ka kiyaye ka guji dukkanin abin da ke ruɗa ta ko yake rusa ta domin la ilaha illallah malamai suka ce kamar alwala ce tana ɗauruwa kuma tana kwancewa tana da abubuwan da sai sun cika ta ɗauru tana kuma da abubuwan da sun samu kuma ta warware yanzu da kayi alwala dukkan ruwan da kai duk yadda ka kyautata alwalar amma kana gamawa sai kai tusa ba a cewa ai ruwa mai kyau fa yi alwala da shi tusar ta warware kuma ko mun kankantar tusar ba za ka je kai sallah ba kana yin alwala sai ɗigon fitsari ya fito da jikinka ɗin ko da ruwan da kai alwalar da shi ya kai cikin bokiti ɗigon fitsarin nan ya ɓata ta to dole ne mu kiyaye wannan da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu abin da bai mana bayani ba da haka Abdullahi dan Abbas yake cewa shi lata a wani kaulin sun ce kana ya lutu sawi qalil haji ya kasance yana ciyar da dukiyarsa ne ga alhazai wannan ta sa mutane suka yi masa kyakkyawan zato da ya mutu suka ɗauke shi a matsayin waliyi famata fa aka fu ala kabari da ya mutu sai suka je suka tare a gindin kabarinsa suka yi masa kwalliya suke masa bukukuwa suke masa kaza suke masa kaza irin dai abin da zaka ga yau ana yi kuma wai da sunan addini ko da sunan musulunci kuma an yi magana za a ce maka shi sufanci gyaran zuciya ne dan Allah a cikin kida da rawa ina gyaran zuciya dan Allah a cikin tuma wallahi summa tallahi wannan ita ce magana ta gaskiya babu kwana wallahi akwai kulab ɗin da sun fi da yawa daga cikin masallatai da ake kiɗa da rawa natsuwa a yau akwai kulab ɗin da zaka je ka tarar manya ne cikin natsuwa duk da shaye-shaye suke amma ka zo masallaci mutane da sunan suna ibada babu natsatsi a cikin su babu babba babu yaro kowa tumuwa yake yi kowa rini yake yi ta mai faɗo ina natsuwa a cikin wannan wannan shine addini ko hankali lafiyayye ba zai yadda wannan addini bane ballanta na qala Allahu qala Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi gaskiya la tattabi'unna sunana man kana qablakum wallahi sai kun bi hanyar waɗanda suka gabace ku hazwan na'al bin na'al kamar sawun kafar takalmi da dan uwansa yace kai ko da a ce ɗaya daga cikin mutanen da suka gabata yahudu da nasara saboda tsabar bacewa mutum zai je shiga ramin damo kuma in kuka biyo su sai kun shiga ramin dama ba wani abu da al'ummar da ta gabata ta yi na ɓata da taɓewa manzo Allah ya ce face al'umma ta sai ta yi sai ta ƙara da haka za ku ga a tarihi wa'ancan mutane waɗanda suka bauta wa kaburbura ko dai mutanen annabi nuhu wanda Allah madaukakin sarki ya turo shi dan ya musu wa'azi ya ce wala tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yabusa wa yuqa zaka ga suna bautar gumakan amma da natsuwa ko mutanen makka wanda suke bautar lata da uzza zaka ga suna bautar amma da natsuwa amma mu a yau muna bautar gumakan amma babu natsuwa ma'ana ina nufin su suna bautar gumaka amma babu nasuwa rana guda za a fita ana kiɗa ana rawa ana tumbele ana shaye-shaye to sannan kuma a tafi kaburburan mutane a zalunce su a ci amana su domin da yawan waɗansu wanda suke kwance a makabartar wannan ba alƙidar su bace ba wannan ba abin da suka yarda da shi bane a tsawon rayuwarsu amma 'ya'yansu ba su isa su magana ba saboda kada cibi ya zama ƙari inda amana za a yi inda hukuma adalci za ta yi kaburburan masu kiɗa da rawa a ware musu makabartarsu in sun mutu su rinka yi a can amma mutane sun binne iyayensu ba su da aƙidar kiɗa da rawa amma duk shekara sai an tayar musu da hankali a je a tattaka kaburburan mutane a yi sheɗana a yi duk abin da aka ga dama kuma da sunan addini imam bukhari ya rawaito hadisi cikin littafin tafsirinsa na sahih bukhari yace manzo Allah yace la'ana Allah za'iratil quburi wal muttakhidina 'alayha al masajida was surat Allah ya tsine wa matan da suke zuwa makabarta ziyara kuma waɗanda waɗanda suke gina masallatai a makabarta da wanda suke kunna fitilu su daddora akan kabarbara inda a ce wannan abin daidai ne manzo Allah ba zai tsine ba an ce za'irat masu ziyara mata saboda me malamai suka ce saboda mata suna da larurorin da ya sa manzon Allah ya hana su ziyarar kabari tun a farko duk da daga baya ya sassauta musu amma ya hana su yawan yi kamar yadda zamu ji a hadisi me ake gudu idan an je ziyarar makabarta kada ka koma bauta wani kabari to mace ta fi kowa saukin ta shiga bautar wani Allah ko dai da tunanin tausayi ko da tunanin jin kai ko da raunin zuciya da Allah ya yi ta da shi fitulu fitulu nan da ake nufi irin wanda zaka ga kiristoci suna kunna candle candle ana dorawa akan kabari shi ake nufi wanda zaka ga a yau akwai wanda suke da sunan musulunci suna yi wa kabari tile kuma har su rinka kunna candle candle akan kabari malamai suka ce banda fitilar da ake sawa a makabarta dan ta zamo gadi ga makabarta wannan ba ta shiga karkashin wannan domin ba ita ce wacce aka yi a zamanin annabi ba to sannan ko ita din ma malamai suka ce in babu uzuri da dalilin da zai sa a yi to rashin yi shine abin da ya fi wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari a wani hadisin da ashabu sunan suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la'ana Abu Huraira yace la'ana Allah irin yawan maimaituwa to ya zamo idi wanda kuma manzon Allah wani hadisin yace Allahumma la taj'al qabri ida Allah karka sanya kabari na ya zama idi wajen da mutane za su rinka kai masa ziyara ko da yaushe ko da yaushe ko da yaushe irin yadda dai aka sani wannan ita ce ɗabi'ar abu in an ce da shi idi ya rinka maimaituwa ko shekara-shekara ko sati-sati ko wata-wata ko sati biyu ko wata uku uku ko wata shida-shida ko makamancin haka malamai suka ce kalmar zawarat ana nufin kasiratu ziyara masu yawan kai ziyara kuma mata saboda mata dalilin da ya sa muka faɗi wannan abinda malamai suka ambata suna da raunin zuciya suna da raki suna da rashin jurewa musiba in ta same su wannan ɗabi'ar an fi samun ta tattare da su sama da maza shi yasa wata rana a hadisin Abu Huraira annabi ya zo wucewa ta makabarta sai ya zo ta mata ta kifa akan wani kabari tana ta kuka sai ce da ita baiwa Allah ki hakuri ki tashi Allah ya riga ya kaddara kaddararsa kuma kaddara ta riga ta gudana ba ki da abin da kika isa ki canja na kaddara kukan ki ba zai sa wannan nau cikin kabarin ya dawo ba ko daga kai ba ta ta kalli annabi ba saboda gigi cewa ta ce ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati jajiki ka bani waje dan kai irin musibar da ta same ni bata same ka bane sai da ta faɗi wannan maganar manzo Allah bai tanka mata ba bai ce kin san da wa kike magana ba kuwa a'a sai duke yi tafiyar sa daga baya sai ta dago kai sai mutane suka ce da ita kin san da wa kike magana kuwa dazu ta ce waye suka ce ai annabi ne sai ta tawo a firgice ta tawo gidan manzo Allah ta zo tuba ya ma'aikin Allah na tuba wallahi kuskure ne sai manzo Allah ya ce a innamas sabru inda sadamatil ula yanzu ba tuba kika yi ba uwar bari kika gani ai ita tuba shi tace wacce kai lokacin da baka gane cewa ba za ka iya dawo da abin ba shine yan tauri suka ce kowa ya tuba dan wuya ba lada da ka tuba tai dan wuya ta ga uwar bari to kaga wannan ɗabi'a ce ta mata tun matan farko fa zamanin sahabbai shi yasa tun daga wancan lokacin aka kulle kofar dan a zauna lafiya yau kana tsammani akwai wata shehiya da ta kai waccan akwai wata sidiya da ta kai waccan akwai wata sayyada da ta kai waccan amma haka yara za a ɗebe su da kwalliya da kayan tsaraici da kaza suna faɗuwa jikin juna suna gwatso suna tumuwa kuma su tafi kabari ya ubangiji waɗanda suke wannan abu in suna da rabon shirya Allah ka shiryar da su idan ba su da rabon shirya ya ubangiji yadda suka yi wa kabarin waɗanda suka gabace su a aljaza'u min jinsil amal ai musu irin yadda suka yi da kun san irin abin da kuke na cutar da na makabartan nan wallahi da ba za ku yi ba amma idan kuna da rabon shirya kamar yadda muka yi addu'a Allah ya sa ku gane ku tuba tun lokaci bai kure muku ba amma matukar ba ku da rabon shirya to Allah ka saka wa irin abin da kuke wa na kabari a yau kuma in kun mutu Allah ya sa a yi muku yayin uwa ziyarar kabari iri uku ce ziyara ta farko shine dan mutum ya je ya yi wa mutanen da suke kabarin addu'a don kuma shi ya ɗau izina domin babu inda zai maka wa'azi a duniya sama da makabarta in kana da hankali duk wani abu da ka sani na nau'in mutane akwai a makabarta akwai shugabannin ƙasa a kwance akwai manya-manyan malamai a kwance akwai gaggagaggan sarakuna a kwance akwai hamshaƙan attajirai a kwance akwai talakawan da ba su bar komai ba kuma a kwance akwai malamai akwai jahilai Daka in dai mutum yana da hankali ya shiga makabarta to ya kamata ya zubar da hawaye, ya kamata ya raina kansa, ya kamata akwai wasu suna nan kuma sun fika mulki. Idan kai mai kuɗi ne akwai wasu sun kwanta dama kuma sun fika kuɗi. Lokacin da suke tutiyar kuɗi ma kai baka san inda kake ba. Idan kai mai mulki ne yau ina Fir'auna, ina Hamana, ina Namrus, ina Karuna, duk sun tafi kuma suna nan a makabarta. to amma abun mamaki wannan darasin da dan shi ake zuwa makabarta yau babu shi a da yawa daga cikin mu shi yasa manzo Allah yace da na hana ku zuwa makabarta ne saboda abubuwan da kuke yi na kusure amma yanzu tunda kun dawo kun gyara kun shiga taitayin ku to yanzu ku rinka ziyartar makabarta domin zuwa makabarta yana tuna muku lahira kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah da na hana ku ziyarar makabarta saboda ba ku san ladubban da ka'idojin ba amma yanzu ku ziyarta domin kabarta tana tunawa dukkan mai hankali lahira to wannan ita ce ziyara ta sunna wanda tana da ka'idojinta da dokokinta in za a shiga makabartar akwai abin da ake karantawa in an je za a yi addu'a akwai abin da ake yi tsayuwar akwai yadda ake yi to wannan shine ziyarar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbai shi kuma da kansa yake yi nana Aisha tace wata rana cikin dare na nemi annabi na rasa sai kishi ya motsa min sai na dauka ya fita daga daki na ne ya tafi dakin wata daga cikin kishiyoyi na tace sai na tashi sai na bi sawun kafarsa sadab sadab sadab sadab sai na ga waje ya fita tunda lokaci ne wanda yake babu siminti kuma su kasarsu sahara ce idan mutum ya tafiya a cikin ta cikin sauki za a gano inda ya tafi Aisha tace da na bi shi na bi shi sai na ga ashe makabartar baki a ya tafi ta ce na je na tsaya a makabartar na gama masa kallo na ga ya ɗaga hannu tsakar dare yana ta addu'a har mayafinsa yana faɗuwa yana mayarwa sannan daga baya ya gyara mayafinsa ya juyo zai taho aisha ta ce sai na taho a guje bai san na je ba na dawo na sake kwanciya ta ya ce sai da gari ya waye na ce masa jiya na neme ka ban ganka ba sai ce eh mala'ika jibrilu Allah ya turo ya ce min maza in tashi in je in musu addu'o'i in yi ban kwana da suna kusa in bar duniya a wani hadisin manzo Allah ce waɗannan kaburburan da kuke gani cike suke da duhu addu'a ta Allah yake haska su da ita ashe kenan kai zuwa kake dan kai musu addu'a ba zuwa kake dan ka roke su wani abu su maka ba ba za su iya maka komai ba ubangiji yace in ta da uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum in ma kun kiraye su ba za su ji ba in ma sun ji ba za su yi amsawa ba wama anta bimusmi'in mun fil qubur innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin baka iya jiyar da mamaci ma'ana kai masa magana ya ji ya amsa ba zai yi haka ba innama yastajibu allazina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allah waɗanda suke ji su suke amsawa amma matattu ku jira kai ranar da Allah zai tashe su ta ku ta ƙare to wannan shine manufar kai ziyara makabarta kai ka ɗau wa'azi sannan kuma ka roƙa musu Allah subhanahu wata'ala ne haskaka kaburburan su ne musu rahama ziyara ta biyu ita ce ziyara ta bid'a kishiyar sunna wacce akan yi dan aje ai wasu ibadoji ba wai da nufin ayyuka na kabarin ba yanzu wani za a bashi wani lazumi sai a ce sai ya je kabari ya ja kamar yadda ake cewa Shehu Harazumi Barada wanda ya rubuta littafin Jawahirul Ma'ani wai an bashi lazumi ne sai ya je kabarin Annabi ya ja to ina aya ina hadisi da tace aje kabarin Annabi ai lazumi babu ita to har yau a kaburburan makabartinmu za ku ga wani zai tafi da dogon carbinsa ya je makabarta kawai ya ta lazumi to wannan lazumi ne na bid'a ba inda Allah da ma'aiki suka ce ka je makabarta kai wani lazumi ko gaban kabarin annabi ne babu wannan molanka ne ƙarya ce na biyu shine ka je makabarta don kai karatun Qur'ani babu inda aka ce ka je makabarta kai karatun Qur'ani babu inda Allah ya ce wannan babu inda manzo Allah ya wannan haka ba a zuwa makabarta don ai wata ibada a cikin makabartar makabarta ba wajen ibada bace ba ziyara ta uku wacce ita tsantsagwaren shirka ce ita ce dan aje kabarin a roƙi na kabarin a nemo taimako a wajen na kabarin a nemo nasara a wajen na kabarin irin abin da yau muke gani a social media a ji a ce shehu fetur yayi tsada shehu kaza kaza yayi kaza shehu ba kasuwa shehu kaza wanda wasu shehunnan da ake gaya musu matsalolin rayuwa na rashin kasuwa har suka mutu ba su da ko tebur a ɗaya daga cikin kasuwanni ko tebur bai da shi mutumin da ko tebur bai da shi a kasuwa sai baka sa a kasuwanci ai ya kamata mutumin da yafi kowa arziki a garinku na kasuwanci shi zai baka sa'ar kasuwanci sa'ar kasuwanci ya gaya maka dabarun da ake yi kuma abin takaici za a tura ka a ce je ka kabarin shehuwa ne ka nemo sa'ar kasuwa kuma in ka je ka zuba kuɗi akwai sa'ar kasuwar da tafi kuɗi an raba ka da jarinka kai an tura ka gararan ba da sakarci babu hankali babu tunani babu aya babu hadisi Allah ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon nisantarta ya ubangiji muna neman tsarinka daga mu yi maka shirka alhalin muna sani ya ubangiji ka gafarta mana abin da bamu sani ba Allah ka bamu kyakkyawa a duniya ka bamu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta ya Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai ya ubangiji ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya shugabanninmu ya ubangiji kai musu jan gora Allah ka haɗa su akan abin da kake so ka yadda da su da ka yadda da shi Allah ka sanya musu tausayin talakawa a zukatansu mu kuma Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya cikin abin da ba sako a gare ka ba ubangiji subhanahu wataala yace alhaakumut takafur lallai rudu da wargi ya tsubuɗe ku hatta zurtumul maqabir har kuka je ziyarar makabarta ba ku daina wasa da wargi ba kalla sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani thumma kalla sawfa ta'lamun da sannu za ku sani yayin uwa masu albarka ziyarar makabarta ibada ce idan an yi ta kamar yadda shari'a ta ce amma matukar akwai wargi da wasa a cikinta to wannan Allah da ma'aiki sun barranta daga gare ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salati Allah